إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam da sharhi game da sharhi subul salam na al'allama muhammad bin ismail al'amir sana'ani rahimahullahu ta'ala sati yau muna takwas ga watan sha'ban hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ishirin da hudu ga watan biyu miladiya na da dubu a ishirin da takwas ko na miladiya na da dubu biyu da ishirin da uku sati da ya gabata mun fara karantar matsalolin da suke cikin hadisin muhira dan shu'ba أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق عليه قال كلك أكوا يا رنا mun tsaya akan mas'ala ta dan ban mance ba kan man'an wa hata haka ne ko man'an wa hat al man'u masdar man'ikin nan man'an hanawa wahat da kawo badawa man'ikin nan masdar ne daga fi'ili mana'a yamna'u mana'a ya hana yamna'u iya hanawa masdar sai a ce man'an hanawa wal murad man'u ma amara Allah ta'ala bi Allah yumna'a man'ikin nan ana nihin munhushi abinda Allah madaukaki ya hana a hana kuma mutum ya hana shi ya zamanto hani ne aka yi kanka a hana abu kaza wa hat fi'lu amrin majzum shi kuma hat kinan fi'li ne na umarni wanda aka aka mai jazma wal murad bihi an-nahyu an an talabi ma la yustahaqqu talaba ana nihin hani game da neman abin da bai cancanta ba a neme shi wa qawluhu wa kariha lakum qila wa qala kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce na daga cikin abubuwa guda uku wanda Allah madaukaki yi muku kyamar shi an ce ya ce qila wa qala yurwa bi ghairi tanwinin hikayati lil lafz al fi'l ana kawowa ba tare da tanwini ba manna wa qila wa qala للفظ الفعل حكاية تلفظ الفعل وروي منونا وهي في رواية البخاري قيلا وقالا كما أرويتو شهلو دا تارة تنويني كما يندى يزو أذكر رواية الإمام البخاري دا أكزو قيلا وقالا ممكن قيل وقالا سأكتي قيلا وقالا نعم عليه بالنقل من الفعلية إلى الاسمية na an ɗauko shi ne daga an cirato shi dai daga aiki zuwa suna mana'an domin ya zo masdari wal aslu aksar wal awwalu afwan aksar kuma a ce kila wa qala shi yawa da ce kilan wa qala wal murad bihi naqlu al kalami alladhi yasma'uhu ila ghairi shine mutun ya dauki maganar da yake jinta ya kai ga wani shi fa yaqulu qila kaza wa kaza bigairi ta'ayin alqa'il sai ya ce an ce kaza da kaza ba tare da ya ce wane ya ce ba ai na ji labari an ce kaza da kaza da kaza ya ce ba ga wanda ya bani labari ya ce kaza da kaza da kaza والمراد به نقل الكلام الذي يسمعه إلى غيره فيقول قيل قيل كذا وقال كذا بغير تعيين القائل وقال فلان كذا وكذا ko kuma hallo wani mutum ya ce ai wani ya ce kaza da kaza da kaza wa inna ma naha anhu li'annahu min al-ishtighal bima la ya'ni al-mutakallim an yi hani ne ga wannan yawan cewa an ce an ce ya ce ya ce saboda shagaltuwa ne da abin da bai damu ba wanda yake magana ka yi lissahi duka aglabin labarin da ake badawa bai damu mutum ba babu wani amfani da zai samu a cikin wannan labarin kawai hwadi ne zai an ce kaza da kaza daga wannan hwadi babu wani labarin da zai babu wani amfani da zai samu to sai zamanto dalilan haka sai aka hana irin wannan tabi'a ولكونه قد يتضمن الغيبة والنميمة والكذبة كما كسانتيو شنا iya kumsa yi da mutum da annamimanci da ƙarya kuma aglabi wannan shine domin mafi yawancin labari a ka'idan musulunci idan labari ya zo ma baka ya dashi sai ka san gaskiyar shi tukun ya yi wallazina amanu إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين to mun an zo an kama labari babu isnadi baranta naka bincika waye wadi abin nan tabbata ne ko ba tabbata kuma na ɗaya kenan na biyu bakka ba da labari sai in ya zamanto akwai alkhairi cikin shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya huda alkhairi ko ya kyale labari in dai na sharri ne kaka yada shi don bai da amfani in kuma ka yada shi to kuma kana da zulbi a ciki na ka yada sharri a cikin doron kasa shi kuma Allah yayi hani da a tahi doron kasa ana banna a ciki kenan sai zamanto wannan an hana wannan domin ya kumshi yi da mutum da annamimanci da ƙarya lasiyya ma ma'al ikthar min zalika musamman ma in an yawaita irin wannan maganganu an ce kaza an ce kaza kallama ya khalu anhu da wuya zaka samu yawan cewa cewa da wuya zaka samu ta kubuta daga ƙarya ko annamimanci ko yi da mutum قال المحب الطبري رحمه الله فيه ثلاثة أوجه a cikin wannan akwai fuska guda uku ahaduha annahuma masdarani lil qawl kinan kaila wa qala kinan yace masdari ne na fada taqulu qultu qawlan wa qilan kace qultu qawlan na fadi qawlan fada ko magana kuma kace qultu qilan kuma na fadi kaza na faɗi magana kailan shine malaman wannan suke cewa man qala anna Allah qala faqad kafara wanda yace Allah qala na ba kaila ke wannan na gange na gangedi ne kailula na barci rana to ya kafirta idan daga kaulu wancan wannan daga kaulu ne wancan kuma da kailula ne kala na yin barcin rana amma ka ce man kala kala Allahu ai kaga in baka san wacce ba da ba sai ka ce wanda ya ce Allah ya ce ya kafirta na'am to wannan na ka ce qaulan wa qilan wa fil hadith al isharatu ila karahati kasrat al kalam a cikin wannan hadisi akwai nuni absa kyama ta yawaita magana saniha nabiyunta iradatu hikayati aqwal aqawilin nas annihi hakaitu maganganun mutane wal bahthu anha da bincike akanta li tukhbira anha domin ka bada labari akwai mutanen da da ka zo to me ya faru yaya gari ya kwana ina roka da gari ya kwana ya gari ya kwana neman samun labari dai kawai a sabu labarin abin da za a ci na'am dan dai kawai kuma ya bada labari shi ma ai naji an ce kaza da kaza da fa yaqulu qa'il qala fulan kaza yace wani ya ce kaza wa qila lahu kaza shi ma an ce mai kaza kawai mutum ya zauna yayi ta an ce kaza wani ya ce mai kaza an ce kuma galiban hallo yanzu majalisosin mutane haka da ne fada fada haka da ne wan nahyu anhu imma lil jazri عن الاكثار منه وإما لما يكرهه المحكي عنه hannu wannan ko dai kasance tsawatarwa ne game da yawan irin wannan tabi'a ko kuma saboda kyamar wanda ake ruwaito ake ambato zancen da gare shi wani zancen baya so a ji kawai ya zo ya gaya ma ne ba don ka waɗa wani ba sai ji shi ai an ce wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce za sai shiga cikin damuwa salisu ha fuska ta uku أن ذلك حكاية الاختلاف في أمور الدين كقوله قال فلان كذا وقال فلان كذا اسمع المسكة حكاية مغرة كان ساباني نا أتكن الأمر الديني أيوة تأيوان ياتي كذا وان ياتي كذا وان ياتي كذا ومحل كراهة, كراهة ذلك في أن يكثر من كما بجري نك أن كاموانا كأيويتا بحيث la ya amanu min zalali domin ba za in an yawaita ba za a lamuncewa ba daga tuntube ko talallabiya ta dauke mutum yayi kuskure wa huwa fi haqqi man yanqulu bi ghairi tathabbutin fi naqlihi lima yasma'u wannan kuma magana an dora ta ne akan wanda zai cirato magana ba tare da tabbatar da ingancinta ba amma in kin zaka tabbatar da ingancinta to wannan babu laihi domin dama abin da ake so ka a yada abin da ya zama to ba gaskiya bane ba wala yahtatu lah bayya taka tsantsan a duk abin da zai fadi wa yu'ayyidu hadha alhadith sahiha kuma na karfafa wannan hadisi ingantacce kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishe mutun zunubi ya zantar da dukkan abin da yake shi ka'ida ta musulunci ba duk abin da kashi ba za ka yada shi kamar yadda muka ce abu in na alkhairi ne sai ka yada shi in na sharri ne ko da gaskiya ne kyalewa kake kuma tabbat in dai al'adan mutum kwashe-kwashen zance to wata ran atsance shi cikin makaryata qultu wa yahtamilu iradatu kulli min as-salasati imam sanani yace kuma hallau wannan zance kila wa kala iya iya kumsar wannan fuskoki guda uku gaba daya wa qawluhu wa kathratu su'al fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace hallo an kim an muku kyama Allah ya muku kyama yawan tambaya wa su'alu lil mali aw anil mushkilati min al masail shine malam yace shine tambaye dukiya ko kuma abin da ya rikita na mas'aloli hukumce hukumce a yawaita tambaya akan su aw majmu'ul amrayni wa huwa aula ko kuma abun ya haɗu gaba ɗaya biyun tambayar dukiyar mutane da yawan tambayar matsalolin da suke da mushkila kuma na farko shine ya yi cancanta wa taqaddama fi zakati tahrimu mas'alatul mali mas'alatul mali kuma ya gabata a babin zakka haramcin yawan roƙon dukiyar mutane wa qad naha anil uglulati kuma an yi hani game da ogulula ogulula shine za a ma tambayar da daman so ake ka kuskure kamar rijiya ce aka ma so ake ka fada eh da kwarewa kuma kuma da rijiya so ake dai kai kuskure akan abu akhrajahu abu daud abu daud ya fitar da wannan hadisi wa hiya al-masail allati yaghlutu biha al-ulama liyazullu yughlatu biha al-ulama liyazullu sune mas'alolin da ake ake wa malamai rijiya domin su samu talallabiya su hada. Fayuntiju bi zalika sharru na fitna, sai zamanto wannan ya haifar da sharri da fitina tsakanin mutane. Wa ina ma naha anha likauniha ghaira nafi'atin fiddin. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da wannan domin ba ta da amfani a cikin addini. ولا يكاد أن يكون إلا ما إلا فيها إلا فيما لا ينفع كما سوتاري نا كسانcewa batta kasancewa sai abin da ke da bai da amfani wa kad sabata an jam'i min as-salafi an jam jam'in min as-salafi karahata takalluf al-masail allati yastahilu wuqu'aha adatan da yawa ya tabbata da yawa daga cikin magabata malumai kyamar ƙirƙiro mas'aloli hukumce-hukumcen da da wahala sabko inda an yi kaza to abu kaza zai abu wannan ba ya da ba ya da amfani abin bai abu ba kuma babu alamar zai abu amma mutum ya ta harsasowa ci in abu kaza ya abu to yaya ne zai kasance kaza malamai da yawa magabata sun yi kyamar wannan musamman ma da wahala ta abu a al'adance au yanduru wuqu'uha jiddan ko kuma ma da wahala sosai ta abu fi zalika min at-tanattu'i domin lima fi zalika min at-tanattu'i domin akwai huce gona da iri a cikin irin wannan tambayoyi wal qawlu bi dhanni alladhi la yakhlu sahibuhu an al khata kuma da fada da cikin zato ga wanda da wahala ma'abocinta zai kubuta daga kuskure qila kathratu su'al an akhbarin nas wasu malamai suka ce a'a ana nihin yawan ta tambayan mutane labarin mutane yaya wane yake yaya yake wa ahdathu zaman da abin da ya abku a zamani to yau me ya faru me ya samu me ya abku wa kathratu su'al wa kathratu kasrati su'al su'al insanin muayyan an tafasil halihi kuma da yawaita tambayan mutane halin wane ko ka tambaye shi so kake duk abin da yake tare da shi sai ka sani kaga wannan abu ne baya da kyau tafasili hali wannan ina na wallahi alau alhamdulillah ba sai ka tambaya ba to me ne kaza da kaza da kaza a yace lahi alau alhamdulillah shikenan ba sai ka tambaye shi ba ka kure shi da tambaya wa kana mimma yakrahu almu'awwil kuma na daga cikin abin da wanda ake makomai yake yake kyamashi wannan wanda al'amarin yake komawa abin kyama ne wa qawluhu wa ida'atul mal haka nan na daga cikin abeban da Allah madaukake kiwa bayan shi ida'atul mali to zartar da dukiya almutababiru min al'ida'ati ma lam yakun li gharadin dini wala dunawi malalci abin da yake zuwa kai tsaye a hankali a hankalce shine tozartar da dukiya a cikin abin da ba wata manufa ba ce ba ta addini ko ta duniya wakila wal israfu fil infaq wasu malamai suka ce shine huce gona da iri a bisa ciyarwa kinan ya sai zamanto tabziri ya dauki babi na tabziri wulakantar da dukiya wa qayyadahu ba'dhum bil infaq fil harami wasu kuma suka ce a'a ana nihin nan ciyaswa a cikin abin da ya zamanto haram ne wa rajjaha al-musannifu annahu ma unfiqa fi ghairi wajhi al-ma'dhun fi ghairi wajhi al-ma'dhun fihi shar'an malam wanda ya wallahi littafin ya rinjayar da magana cewa ana nihin abin da aka ciyar da shi ba ta bangaren abin da aka yi umarni da shi ba a shar'ance to wannan sai zamanto shi ma Allah madaukaki ya kiwa bayan shi wannan idaatul malikin sawa'un kanat diniyatan aw dunawiyatan ya kasance a wajen bangaren addini ne ko a bangaren duniya ne li'anna Allah ta'ala ja'ala al-mala qiyaman li masalih al-ibad kuma Allah madaukaki ya sanya dukiya ita ce madogari gimshiki na tsayawa ga amfanin mutane na'am wa fi tabdhiri tafwitun tafwitu tilka al-masalih a cikin tozartar da dukiya to akwai rasar da wannan maslaha ta mutane imma fi haƙƙi sahibul mal ko dai ya kasance a haƙƙin ma'abucin dukiyar ne aw fi haƙƙi gairihi ko kuma ya kasance a haƙƙin wani shi ne ba shi ba qala wal hasilu anna fi kathrati al infaq thalathata wujuhi yace abinda dai yake tabbatacce a cikin yawaitar da ciyaswa akwai hali guda uku al awwal hali na farko al infaqu fil wujuhil ma'zunati shar'a ciyaswa a fuskar da aka shar'anta an ba da izini a ciyas wala shakka fi tahrimi wala shakka awwal al infaq fil wujuhil ma'zun shar'a wala shakka fi tahrimi ma'zun mazmuma al awwal al infaq fil wujuhil mazmumati shar'a ciyaswa a fuskar da a shar'anci an zarga akwai zargi a fusaciyarsuwa wala shakka fi tahrimi wannan kuma babu shakku akan cewa haramun ne duk abin da shari'a ba ta yi umarni a ciyarsa a cikin shi ba an yi zargi ma a ciyas to ciyarsuwa akan wannan abu ne haram والثاني فسكة تبيو الإنفاق في الوجوه المحمودة شرعا كما ciyaswa ta fuskokin da abin yabo ne a shar'ance nan shari'a ta yi umarni a ciyas wala shakka fi kaunihi matluban malam yufawwit haqqan haqqan akhar ahammu min zalika almunfiq fi shine kuma ya zamanto abu ne shar'anci babu laihi a kasancewa wannan abu ne an so a aikata da sharadi bai rasar da wani haƙƙi wanda ya yi muhimmanci ba. Mun gane ko? Cesuwa ne aka yi umarni da shi wannan mafi muhimmanci ne misali, wannan cesuwa ne game da mahaifa, wannan cesuwa ne game da ɗan'uwa. Wanne ya yi? Wanda yake tilas cesuwa ga mahaifa ko kahin cesuwa ga wannan. Sai zaman to ka bar mahaifa ka ciyar da ɗan'uwa. Ka gani sai zaman to an ka rasar da ka bar wani haƙƙi wanda ya yi muhimmanci ga wannan haƙƙi wanda yake da muhimmanci hakan akara ahamma min zalika almunfiq fihi abinda aka ciye su a cikin shi a salisu huska ta uku al-infaqu fil mubahat ciye suwa a cikin abeban da ya zama to halak ne babu laihi mutun ya ciye su wa huwa munqasimun ila qismayn shi ma ya kasu kashi guda biyu ahadihima an yakuna ala wajhin yaliqu bi halil munfiqi ya kasance ta fuskai wanda ta dace da halin wanciyarwa wanda aka ciyas wa bi kadari malihi kuma da gwalgwadon munfiq da gwalgwadon dukiya wanda ya ciyas wa bi kadari malihi kuma da gwalgwadon dukiyar shi ya dace da shi ya dace da dukiyar shi fa hadha laysa bi ida'atin wala israf a wannan sai zaman to ba tozartar da dukiya bane kuma ba almubazzaranci bane ba huce gona da iri ba wasani huska ta biyu an yakuna fi ma la yaliqu urfan ya kasancewa ta kasance ciyesuwa wannan a cikin abinda bai dace ba a al'adance abinda aka sani ga mutane fa in kana li daf'i mafsadatin imma hadiratin aw mutawaqqa'a mutawaqqa'a fa dhalika laysa bi israf ko ya kasance wannan cesuwa da zai yi a ɓangaren kare wata cuta ce, wata ɓanna wadda za ta halarto, wadda ta halarto, ko kuma ya kasance a'a iya tambanin halarto wata ne, ya ce da wannan dukiya. Fa zalika laysa bi israf, shi ma wannan ba a cewa ya ya lalata dukiya wuce guna da iri. Wa in lam yakun zalika kadhalika fal jumhur ala annahu israf. to in ba haka ba to mafi yawancin malaman sun tahi akan cewa wannan tozartar da dukiya ne qala ibn daqiq al-eid rahimahullah ibn daqiq al-eid wanda rahma Allah ta kara tabbata gare a gare shi kamar yadda imam hafiz ibn hajar ya fadi a cikin fatawul bari yake cewa zahirul qur'ani annahu israfun wa sarraha bidhalika al-qadi husayn yace a zahirin abinda qur'ani ya kumsa wannan ana lissafa shi a cikin israfi shi ba kuma haka Qadi Hussein yayi bayani faqala fi kitabi qasmi sadaqat qasmi sadaqat ya fadi a cikin littafi qasmi sadaqat huwa haramun yace wannan haram ne tabi'ahu al-Imam al-Ghazali kuma Imam al-Ghazali ya ya tahi shi ma akan wannan wannan ra'ayi wajazama bihi ar-Rafi'i fi kalami alal gharimi haka nan imamu rafi'i ya yanke magana akan wannan ya tabbatar da wannan magana a cikin a cikin magana da ya akan al-gharim wanda ake bin bashi wanda bashi ya dirmiyar da shi wa qala al-baji imam al-baji yace min al-malikiya man dai daga cikin manyan manyan malikiya ne yace innahu yahrumu isti'abu jami' al-mali bis sadaqah yace ya haramta mutum ya tattaro gaba ɗaya dukiya da ya yi sadaka da ita wa kala wa yukrahu kasratul infaqi fi masalihid dunya halon malamai suka ce an ki an yi kyamai yawan cesuwa a cikin masaloli amfani na duniya kawai ga mutum ya sai wannan ya sai wancan ya sai wancan ya sai wancan da dukiya malamai suna ganin wannan bai dace ba ko da dai abin da ya zamanto ba haramun bane wala ba sabihi idza وقع نادرا لحادث كضيف أو عيد أو وليمة suka ce kuma babu laihi idan irin wannan ya abku ba ba so tari ba kadan misali a zuwa wani bako a zo a mai abinci a mai gajiya a yi walima sosai a karrama shi ko kuma wata sallah a zo a yi abinci ga tattan abinci ko kuma wata walima in ba haka ba to bai dace ba mutum ɗauce gona da ri a cikin abin da ya shahi al'amari na duniya kan wal infaqu ala kara hatil infaqi fil fil bina'i za'id ala qadr al haja haka nan ciyaswa akan kyamai ciyaswa a gine-gine wanda suka huce gona da iri wanda sun huce bukatun mutum shi ma wannan malamai suna lissafa shi a cikin israf wala siyama in in dafa ila zalika al mubalaghatu fi az-zakhrafati kuma musamman ma in an huce gona da iri a mata kyalkyali wani gida in ka ganshi gaskiya baka tamanin mutumin mabocin shi ya tamanin zai mutu akwai wata rana ta tashi kiyama da kaga wani gidan kawai abin sai ya tada ma hankali وكذلك احتمال الغبن الفاحش في المبايعات بلا سبب هكذا domin ya kumshi alghabn abin da ya shahi kamanga alfahish ko kuma runto wanda ya zamanto mugun runto fil mubayi'ata a cikin abeban da aka saida bila sababin ba tare da sababi ba wa qala as-subki imamu subki yace fil halbiyat wa amma infaqul mali fil malad al mubah fa huwa mawdu' al ikhtilaf yace game da ciyaswa ciyar da dukiya a cikin abin jin daɗi ne wanda ya halitta to bagire ne ko wuri ne na sabanin malamai wa zahiru qawlihi ta'ala kuma zahirin fada Allah madaukaki da yace wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama wa'anda idan sun tashi ciyaswa idan an faƙo lam yusrifu ba sa huce gona da iri a bisa ciyaswa kuma an ce ciyaswa ba wai sai ɓangaren ci ba ta abin da za ka fi yadda dukiya lam yusrifu wa lam yuqturu kuma ba sa ƙwabru ba sa kasa ba da abin da za a biya bukata da shi wa kana baina zalika qawama sai zamanto aikin su da tsakanin wannan ne sai suka zamanto suna tsaka أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف كنا أبن دي دلو واندا بيداتي دا حال واندي كي تيسوا با تو وانا إسرافيني ومن بذل مالا كثيرا في غرض يسير فإنه يعده الأقلاء مضي مضيعا واندا كما يباد دوكيش ميوا في غرض يسير أتكي وانا أبو تنكا تنك وانا بيداتي با أباد وانا دوكيا فإنه يعده الأقلاء مضيعا ما ما san hankali suna lissawa shi cikin wanda yake tozartar da dukiya a nan magana malin ta kare wa qad taqaddama al-kalamu fi zakati ala at-tasadduq bi jami' al-mali bima fihi kifaya malai yace kuma ya riga magana ta gabata a cikin zakka na bangaren yin sadaka da dukkan dukiya a cikin abin da ya zama to bima fihi kifaya wanda magana ta isa a cikin ba sai mun sake maimaita ta anan ba kamar yadda malai ya faɗi ina ga kuma lokaci yayi kuma ƙarshen wannan hadisi ne bayanin shi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ina ganin ina farko da wannan haka fara ina ga kare a kai